الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya ta tabbata da Allah na kuka sarki da ya dawo da wannan majalisi ne albarka majalisin da muke gabatar da karatu a wannan littafi na usulul sunna wallafar imam ahlus sunnah wal jamaa al imam أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه رحمة واسعة ولا ولا لذاتي إذا ما من تابع ينا كرم تدمو أقيدة تأهل السنة والجماعة أما تيكنا أهل السنة واجبني لكم ودنا أصول دقتكم أصلي نا أهل السنة والجماعة كما yau insha Allah ta'ala muna jaran biyar watan Zulhijja jiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da dubu talatin da biyar daidai da ashirin da bakwai ga watan Satumba dubu biyu da sha muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamo da kasar wajen fahimtar daidai da kuma yin aiki da daidai inna ba manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne a matsala ta talatin da biyar matsalar da malami mata ta ce da maganar yaƙan ɗan fashi da makami lokacin da ɗan fashi da makami suka zo gidanka ko kuma kawari waɗanda a yau ya fi zan ku ganewa da sun ɗan boko haram misalin ku idan suka zo su kawo maka hari shin za ka zana ne ko yanka ka ko ko ɗan fashi zama za ka yi kaɗai su kashe ka su ɓace dukiyarka ko ko kana da daman kai ma ka kai hari ko ka kare kanka dukkan waɗannan mun karanta ta a wajen sasibin a inda malam ahmad bin muhammad bin hanbal ya mana bayani dalla dalla mun kuma kawo a musamman don allah sallallahu alaihi wa sallama wa inna suka man nuni akan yadda za mu yi ta'amuli da wannan matsala ne insha allah ta'ala wace daren hudu ga wata ne ko na daren hudu ga wata ne zulhijja kenan ko sai a yi mahakuri abu na yau zan tashi a matsala ta talatin da shida na ya mutakara ne ne ne وثلاثين الجاء وإن قتل هذا في تلك الحال فإذا مات على يده نعم نعم مال محمد يا ولد الجاشية يأتي باب الجاشي فإن قتل فإن مات على يديه على يديه هكذا نعم أول مسألة دي
نعم أشيل السنة
matsala ta talatin da shida za ta ci a wancan darasin da mun karanta mun karanta faɗin su cewa idan ya zo zai kwace maka dukiya ko wani abu kare kanka haka ne ko inda yake cewa wa idari da kufi wal qawari jari ya ƙar ɗan tawaye da kuma ɗan fashi wannan halas ne a abin da ahlus sunna wal jama'a idan awadu ya fadili idan suka zo wajen mutum suka bijiro masa fi nafsihi wa malihi da karan kansa ma'ana suna neman ransa ne ko kuma dukiyarsa falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi ya kamata ya yi kokarin yin fada saboda bai kansa kariya da kuma dukiyarsa wa yadfa anha bi kulli ma yaqdiru kuma zai bayar wa kansa kariya da dukiyarsa da dukkanin abin da yake da ikon ya haka وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يقلبه كما بيزم واجبي أكن سبا بل ما بيهلت أكن سيزمتو يعني لي سبا ما تقر ليش تكالي شيء تكر بريش بريش كما بريش لي سبا ولا ولا يتبع ولا يتبع آثارهم كما بزي بباين سبا بزي بباين سبا أي وانا هم يستبع بريش بباين سبا كامل laysa li ahadin illa al-iman bin bayan da kuma yakan su kora sun tsare mutane wannan ba abu bane ba haƙƙi ne da yake kan kowa haƙƙi ne da yake kan shugaba da cikin shugabannin musulmi aw wulata muslimina ko kuma shugabannin musulmi innama lahu an yadfa an nafsihi fi maqami dhalika abin da yake gare shi shine kawai ya baiwa kansa kariya a wannan wurin وينهي بجهده بجهده ألا يقتل أحدا كما يهلكم سوى زي بي وكان سكاريا نبا ويجلسوا يكسب قوابا كما يسير بلا سوى فإن مات على يديه idan wannan dan tawayi ko wannan dan fashi ya mutu a halin mutum ba fi daf'ihi an nafsihi yayin da yake bai wa kansa kariya fil ma'arakati a yayin da suke yin aran gama yayin da suke yin fada a cikin jaruki fa ab'ada Allahu al-maqtul to Allah malakutin sarki ya tsinewa wanda aka kashe an gani Allah ya nisantar da wanda aka kashe din daga rahmar Allah shine fa ab'ada Allahu al-maqtul mutum ne yazo zai kashe ka yana neman ya kashe ka ko ya kwace maka dukiya a garin baiwa kanka kariya sai ka kashe shi to wanda aka kashe din shine aka masa addu'a fa ab'ada Allahu al-maqtul Allah ya tsine wa wanda aka kashe din me yasa saboda ya ji kwace wani dukiya ya zo cutar da wannan uwa musulmi jama'a ina fata an gane wannan shine abin da malam yake ma'ana ba wanda ya kashe din bane za a yi shi daga rahmar Allah a ana yana kamar yana yin mugun addu'a ne ga wanda shi ya kawo hali din yana neman ya kashe mutum ko ya kwace dukiyarsa an gane wannan ko wa in qutila hadha fi tilka al to idan aka kashe wannan mutum a wannan yanayin fa wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi alhali yana bai kansa kariya da kuma dukiyarsa rajawtu lahu shahada mari to wannan in ne mata fatan ya samu shahada كما جاء في الحديث في الاحاديث كما يدل وان يثبت احاديث kunga mun gama da jefan dan fashi din ko ko dan tawaye yanzu kuma an dawo wannan kawo hari misali ta ka waye gari wa an kawo hari misali nan gari ko wani wuri idan aka kawo harin nan muke kokari mu kawama muke tijiya sai ya zanto wasu daga cikin mu an karkashe su to dukkan wanda aka kashe su a wannan yanayin to ana fatan ya samu shahada ana fatan Allah ta'ala ya arzuta shi shahada kamar yadda muka karanta a wancan hadisi wanda Imam Bukhari ya rubuta wannan hadisi da Imam Muslim haka nan hadisin da Imam Muslim ya rubuta ko a kitabu Ziyad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qutila dun nafsihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi alhali yana bai wa kansa kariya to shahidi ne ومن قتل دون ماله فهو شهيد wanda aka kashe shi alhali yana da dukiyar sakariya شيما يا شهادة ومن قتل دون دينه وهو شهيد haka nan wanda aka kashe shi saboda bai wa addinin sa kariya shi ma wannan mutum ya shahada wannan hadisi ne Imam Tirmidhi ya fitar shi a kitabul Jiyad babu ma jaa fi man qutila duna malihi fa huwa shahid lamban hadisi na dubu ɗaya da dari hudu da ishirin da ɗaya jama'a an gane wannan ko to anan idan aka kashe shi wanda yake bai kansa kariya ana masa fatan Allah madaukakin sarki ya azurta sai shahada an gane wannan ko shine abin da Malik ya radautu lahu shahada kama jaa fil ahadith ana masa fatan ya samu shahada kamar yadda hadisai suka zo suka bayyana mun ji hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito yanzu ko na'am وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله malaiti gaba daya hadisai da suka zo a wannan babi din an umarce shi ne kawai da ya faɗa da shi walam yu'mar bi qatlihi ba umarce shi da cewa ya kashe shi ba jama'an gani mutum ya kawo maka hari an ce ne ka baiwa kanka kariya ba a ce kai ne ba kai nufin kashe shi ba wala tibahi sannan ko ba ai maka umarni cewa idan ya gudu ka bi bayan shi ba wala yajidu alaihi in suri'a aw kana jariha sannan kuma bai halatta gare shi ba ya yake shi yayin da ya suma ko kuma lokacin da ya samu wani babbar rauni mutum ne ya ji wani gari ya ta'addanci ko ya fashi da makami sai aka ji masa ciwo ko ka same shi a kunne to anan ba ce kashe shi ba ba ce ka ƙara ta shi ba ina fata an gane abin da yake akan kashi ne ka gane shi bai ba ruwan ka ina fata an gane wa in aqarrahu asiran idan kuma an rike wannan wanda aka kashe din a matsayin gursunan yaki fa laysa lahu an yaqtulahu to bai dace ya kashe shi ba wala yuqima alayhi al-hadda kuma ba zai tsaida masa da haddi ba walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah fa yahkum fihi sai dai zai danka shi a hannun wanda Allah ya danka masa shugabanci sai ya masa hukunci jama'a wannan shi ne usul na musulmi gaba daya matukar a matsayinka na musulmi to yayin bai wa kanka kariya idan aka shiga a wannan yanayin zai kai shahada idan kuma wanda ya je ta'addancin aka kashe shi shi kuma an yi masa addu'a Allah ya nisantar da shi daga rahmar Allah idan kuma ka zo yayin kare kanka zai kashe wancan mutumin to ba za a kuma kama ka ne kai ka rai ba jama'a ina fata an gane shi ne kulafin abin da Imam Ahmad yake nuna mana anan da wani zai zo ya yaƙe ka sai a garin baiwa kanka kariya kana kokarin kare ka cikin kashi to anan ba za a ce kai azumi ba ko da musulmi ba za a ce da kai kisan kai ba anan kuma sai kai ne sai ka biya diya ko kuma sai kai azumi na azumi kashi babu ɗaya daga cikin hukuncin da zai hukunta me yasa saboda kokarin baiwa kanka kariya ne ka kare kanka ka kuma kare dukiyarka zama an gane wannan ko yawwa wannan shine abin da Imam Ahmad bin Hanbal yake nufi anan to kun ga anan wannan matsala a dunkule muna fahimtar cewa yayin da aka sami yan fashi sun shigo gari ko aka sami wasu yan ta'adda yan tada zaune tsaye sun shigo gari to bai halatta kuma kowa ya haɗa da hannayen shi ba to shi kenan ya zama sai dai an riga an shigo shi kenan a zuwa ka masa ai masa kamun ka dauku manzon Allah bai da wannan ba cewa aka kai na ka tashi kare kanka ne kariya to a garin da yau kanka kariya sai ka kashe ɗaya daga cikin waɗanda suka kawo maka hari a nan idan ka kashe shi ka yi laifi na'am ba ka yi laifi ba za ka biya biya ba za ka biya ba za ka yi azumi ce ba azumi sai kuma a gari yin kirjiya sai ya samu dama abin da ya kashe ta to anan kuma ana fatan ka zama da cikin zuwa ne shahidai kamar yadda yake baka hadisin annabi sallallahu alaihi وعلى آله وسلم جماعة an gane ko amma kada mu manta da maganar Imam Ahmad cewa amma kada mutum ya yi niyyar cewa kisa ne ya yi niyyar bai wa kansa ne kariya ya yi niyyar bai wa dukiyarsa ne kariya jama'a ina fata an gane kenan anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta maka kai bada kai bada kai ka bai kun kariya haka ne ko in ya kai ka kisa ma kaga anan an halatta maka ma kai kisa idan ya zama a garin kare kan kai kai kisa din an halatta maka haka idan ba makawa sai ka haka din misali ina fata an gane waɗannan matsaloli shine abin da Imam Ahmad bin Hanbal ya tattauna mana a wannan gaba a ƙarshe kuma yake cewa idan kuma wanda ya kawo hari din ya zanto an kama shi a matsayin birkina ko an riga an yi masa mugun rauni a nan ya kamata a kashe shi na'am sai kamata a kashe shi ba ne kamata a yi masa a miƙa shi wajen hukuma hukuma su za ta yanke masa hukuncin da ya dace tun da bai kashe ba nan ma ba za a yi ba ba za a kashe shi ba ina fata an gane yau wannan shi a takaice matsalar da Imam Ahmad ya tattauna mana fajazahu Allahu anna khairal jaza المسألة الثالثة والثلاثون مسألة ثلاثين شدة ولا نسأل على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار ونرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله أولا كبر إمام أحمد بن حنبل يكتوى لا نسأل لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار باما ينفيدا قتيا لقد ما أبو تاين صلى جاء الجنة وقموتا kuskure ne ka kalli mutum ka ce kai ai wani dan aljanna dan ba ka gani ibada ta haka ne ka ce wani dan wuta ne saboda wani zunubi da yake aikatawa nan ma kuskure ne aqidar mutahar sunna wal jama'a shine za mu karanta a wannan gaba ne dukkanin mutumin da yake yin sallah to ba a kafatar da shi kai tsaye sannan ko ba a yi mata shaida duk ingancinsa duk kirkinsa duk ayyukan alherinsa ba a harfi da a yanke masa hukunci wani ɗan aljanna ne baka san abin da yake aikatawa ba a koyi tsakanin da ubangijinsa ina fata an gane sannan na biyu idan mutum duk zunubin da yake aikatawa matsayin a matsayin shi na musulmi ba za mu yanke masa hukuncin cewa wani ɗan wuta bane saboda wani zunubi da yake aikatawa an gane wannan ko shi ne imamu ahmad yake yi mana bayani a wannan gaba shi ne ce wala nas'alu ala ahadin min ahli al-qabilati bi amalin ya'maluhu bi jannati wala nar ba na yin shaida ga daya daga cikin ma'abota yin sallah da wani aiki da yake aikatawa ba ma shaida da aljanna ko kuma da wuta ba ma cewa wani dan aljanna ne ba kuma ma cewa wani dan wuta ne duk kyawun aikin sa kuma duk munin aikin sa matukar ne bai kasance ba nardu lisalih abin da muke yi shine muna yin kyakkyawan fata ga wanda yake salihin bawa ne mutum ne na gari wa nakhafu alayhi har ila ko muna ji masa tsoro muna ji masa tsoron mijinan azabar Allah mai tsarki domin jama'a al'amari da ya shafi ibada jama'a ana zama ne kamar tsuntsu me fuka kashi guda biyu idan tsuntsu ya zama yana fuka kashi guda biyu yana damar yin ne ya tashi idan kuke ɗaya kari zai iya tashi ba zai iya tashi ba shi ne wani malami ke cewa bayan alkhawfi wa raja'i kun misla qa'ili game da jin tsoron azabar Allah da kuma fatan samun rahamar Allah ta zama kamar tsuntsu fama abur riba fama abur raja riba sai ce tsabara jin ka yarda cewa za ka samu rahamar Allah to wannan ka kai kai ka ba ka yadda amma abin riba annan nake ta shi idan ka bayo kanka cikakken yadda cewa kai inna zaka shiga aljanna to ka ka amince da kanka daga azabar Allah wannan kuma Allah ya ce wala ya'man makar Allah illa qaumun kafirun wa illa qaumun kafirun babu wanda yake amincewa makincin Allah sai wani sai haka rabu ina fata an gane lokacin kuma da ya zamto firgicinka da azabar Allah ya zamto ya yi rinjaye a kanka nan ma kuma ka halaka nan kuma kana tuhumar Allah da zabi cewa ai Allah ta'ala bai taɓa gafarta maka ba jama'a Allah ya samu gane wannan yawwa shine nake cewa narju lis-salihin mun yi wa bawa nagari mutumin kirki fata na samun rahmar Allah wa naqafu alaihi muna kuma ji masa tsoron azabar Allah ka'ida ta Allah shine ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا يا إلا ذاكر كألا فرؤيتني خوفا كنا مسجين قرآن أذابتها وطمعا كنا قوما في kwaɗayi na samun mene rahama ta ta ina fata an gani ayoyin alƙur'ani mai girma da yawa sun nuna mana wannan dama ce sa alƙur'ani mai girma ya kunshi mene ya kunshi at-targhib wa tarhib kwaɗaitarwa da kuma razanarwa ya kunshi al-wa'du wal wa'id alƙawarin samun rahma da kuma narko na samun azabar Allah shi yasa ya zo yana bayanin aljannatu wan nar aljanna da kuma wuta waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ke yawan ambata a cikin Qur'ani mai girma shi yasa bawa ba zai san amince wa kansa ba wa nakhafu 'ala al-musii'i al-mudlil sannan kuma muna ji ma bawa dukkanin bawan da ya zanto mai munana aiki mai yawan aikata zunubai to shi ko muna ji masa tsoron azabar Allah me yasa saboda ayoyin alqur'ani mai girma sun zo sun nuna mana cewa duk mutumin da yake aikata zunubi kuma baya tuba Allah ta'ala zai masa azaba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun nuna mana cewa mutumin da ya aikata aiki kaza mutumin da ya aikata aiki kaza bai shiga aljanna ba malakin misali mutumin da yake saba wa iyaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yadkhulu jannata 'aqul liwalidayhi duk ne saba wa iyayenka baya shiga aljanna kun ga anan duk wanda muke yana saba wa Allah yana saba wa iyayensa za mu ce masa ne muna ji maka tsoron azabar Allah amma ba za mu ce masa mutu ba me yasa saboda mu ne ka Allah gaibi mun ga cewa an sashi daga cikin yan wuta ba ina fatan da an gane wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai shiga aljanna matukar akwai gwargwadon kwayar komayya da girman kai a tare da duk mutumin da yake girman kai sai mu ce wu muna ji maka tsoron azabar Allah saboda manzon Allah ya ce dukkanin mutumin da yake girman kai baya shiga aljanna haka nan mutumin da yake mai algungumanci mai hada wuri shi ma baya shiga aljanna la yadkhulul jannata namman annabi baya shiga aljanna sai ce mutumin can da yake yawan gulma yake yawan hada wuri yake yawan hada fada muna ji masa tsoron azabar Allah amma ba za mu ce da shi da muta bane saboda ne har ila ya shiru ne Allah kuma ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yana na cikin mashi'ar Allah insha azabahu وإذا غفر له إن الله ياتو يأذب سدشي إن الله ياتو كما يسمى شيء أتنجل الجنة شيء ونخاف على المسيء المذنب muna kuma ji wa dukkanin wanda yake munana wa Allah yake aikata aikin sabo kuma yake aikata zunubi muna ji masa tsoron azabar Allah wa narju lahu rahmatullah har ila yau muna masa fatan samun mene rahmar Allah mutumin da duk ya mutu da imaninsa to ba zai dawoma a ina ba a cikin wuta ina fata an gane ba zai dawoma a ina ba a cikin wuta komai jan daɗewa zai yi zai fito daga cikin wutan shi yasa abubakar ibn abi dawud a cikin mambomatin shi al-hariya yake cewa a menene namun ta bai ya ce ne abin da yake nufi dai wa qul yukhrij Allahu al-azim min fadlihi من النار أجساد من الفحل تطرح على النحر في الفردوس تحيا بمائه كحب حليل السيل إذ جاء يقرح وقل يخرج الله العظيم من فضله كثير ألا مدى تلك الشيء من جرمة زي فتد وسبتان دفل لنسى من النار أجسادا زي فتد وسبتان لك متوسط كنا من الفحم وأن ترجع سنقون قرمص سنزم كما الزوج من الفحم wanda sun zama gawayi gaba daya su ƙorafu za a jefa su alal nahari fil firdausi a cikin wani kogi wanda yake gangarowa daga aljannar firdausi tahya bima'ihi za su rayu da wannan ruwan da yake gudana a cikin wannan firdafi din tahaddi hamil sayl irja ayfahu kamar yadda idan ruwa ya zo ya ɗebo tattakan masara ne dawa ne ya koro su a cikin mene magudanar ruwa idan ya je zubar da su a wuri in aka dan kwana ɗaya biyu me yake faruwa za su fara tsorowa to kamar haka ne za a zo a jefa su cikin ma'ul haya za daga nan Allah ta'ala zai tofar da su su zama sababbin halittu daga nan Allah ta'ala ya tafi ran aljanna kun ga anan wa narju lahu ar-rahma muna masa fatan samun rahmar Allah na da sarki amma idan mutum ya zanto zahirin aikin da yake aikatawa kafin shi ne fa za mu tabbatar masa da wuta ko ba za mu ba na me hujjar ku na me yasa Eh, ya mutu fa akan kafin. Eh, a wannan jirgi shi ne mutumin da yake aikata kafirci kuma ya mutu akan wannan kafircin nashi za mu tabbatar masa da wuta inna allaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi jahannama jami'a haka ne ko fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira a ayoyi daban-daban Allah ya yi na kafirai ɗan ne dan wuta ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ka je wucewa kusa da makabartan arna to ka wuce ka ce musu annabi ya ce in shaida muku cewa ku ƴan wuta ne eh suna fata an gane suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce in shaida muku cewa ku ƴan wuta ne sai ka wuce abin ka ya tabbata ne ƴan wuta ne jama'a an gane wannan ko amma mutumin da ya mutu yana sabo jama'a ba za yi maka hukunci da aljanna ba ba za maka hukunci da riba da wuta idan mutum ya aikata aiki na alheri duk yawan aiki na alheri ko da an kira shi waliyi ba za mu maka shaida cewa dan aljanna ba ne ina fata an gane sai dai mutum muna kyautata da san wani zai zama daga cikin aljanna me yasa saboda Allah ta'ala ya yi alƙawarin sanya mutane cikin aljanna amma ba mu san me yake aikatawa kuma tsakanin shi alaƙa da ke tsakanin shi da Allah ba kila ayyukan alheri da yake aikatawa kila ne yake yi kai baka sani ba Allah shi ne kadai ya sani wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir Allah ta'ala ya ce ku koyi maganganunku da zantattukanku ko ma ku bayyana lallai shi masanin abin ne abin da ke koye ne a cikin kira ba Allah ya ce saurara ai wanda ya halitta shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta shi ne kuma al-latif shi ne al-khabir kwararre ko masani game da dukkanin abin da bai ke aikatawa a ce a nan kun ga Allah ta'ala ya nuna mana cewa duk cikin mutum ba za a yi masa shaida da ba da aljanna kai tsaye mutumin da bayan shiga da aljanna kadai shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan aljanna mun karanta a baya asharatun bashirina bil janna أهل بيعة الرضوان أهل بدر haka ne ko dukkanin waɗannan waɗanda muka lissafa ɗin aljanna ne abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna ali fil janna طلحة في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعيد بن زيد في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة عامر بن أبي الجراح الفجري في الجنة الزبير بن العوام في الجنة سعد بن ابي وقاص في الجنه لكن هو ان من الله يعني سيئه وان الجنه عمار بن ياسر دشي دما يتنسى دما يتنسى من الله يتي اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ذكر كان الجنة ina fata an gani mutane da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da aljanna sa'ad bin abi waqas bayan wannan shi da manzo Allah ya ne ta mutane goma a dunkule sannan kuma ya maka shaida aljannan kuma a ware da shi sai na Umar Allah ta'ala ya kara musu yadda Abu Hurairah sanan ya zaune manzo Allah yake ka zaga da wannan takalmin nawa duk mutumin da ka fara haduwa da shi ka shaida ne cewa shi dan aljanna yana wai yana zuwa baya sai ga sai fara da hada da Umar sai to Umar Khattab manzo Allah yake maka bisharan kai dan aljanna ina fata an gani haka ne sa'ad bin abi waqas shine mutumin nan da baya rike mutane a zuciya wannan manzo Allah ce yanzu nan dan aljanna ne shi yanzu nan aljanna ne shi sai aka sa'ad ya shi shine wanda aka ce me yake yi ke baya rike kowa baya kwana da kowa a cikin zuciyar shi wannan sakha'un nafsin ya sa Allah ta'ala ya baka aljanna sannan ahlu bai'atul ridwan waɗanda suka yi wa manzon Allah tanfa a ƙasan bishiya لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثارهم فتحا قريبا منذ أن لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة بغير تبوتبا ذكا للمسلمين دي تنفع على كثم من بشياء dan haka babu wanda za mu shiga wa cewa dan aljanna ne sai wanda Allah ta'ala da manzon sallallahu alaihi wa sallam ta tabbatar da cewa dan menene dan aljanna ne sannan sahabbai gaba ɗaya kafaf ɗan aljanna da waɗanda suka yi hijira na farko da waɗanda suka yi hijira bayan fatan makka dukkanin su ɗan ne ɗan aljanna ne Allah ta'ala ya rikuri su gaba ɗaya sahabbai kafaf yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وده من كم من ثبت مثل الجنة جن الجنة مثل الجنة أما باين ولا الناس لا نزكي على الله أحدا بلا مزكى في قوة أو أن الله مزكى في تكيبا إنا فاتا عن ذلك دن هكا كافر كيف يي وان دي متاحين كافر لا هو كنت سوى دنيا da wuta ne amma wanda yake mutumin kirki zai masa fatan samu ne rahamar Allah wanda yake kuma mai sabo ne za mu ji masa tsoron ne azabar Allah har ila yau muna masa fatan samu ne rahamar Allah ina fata an gani domin Allah shine al-ghafur ar-rahim shine mai gafara ne kuma jin kai jama'a an gane wannan ko yawa hadisi da yawa sun tabbata akan wannan akwai mutumin da ya mutu wanda hadisi ya tabbata akan sa an ta karantawa ba shi da wani aikin alheri da ya taɓa yi a rayuwar shi sai dai kawai ya kasance idan aka je biyan bashi yakan ce wa yaronsa in ka je duk wanda ba shi da hali ka sauwaƙa masa sai lokacin da ya samu a karbo kuma haka yake yi da ya ji ya ce wallahi ban da sai a haƙuri da shirin ba damuwa ina fata an gane Allah ya rufa asiri sai ya wuce a bishi da ya zai mutu ya ƴaƴan kofiya in na mutu a je a ƙona gawanin tawa a je a bar a cikin teku dan ina jin tsoron azabar Allah saboda yawan zunubaina haka ko aka yi bayan ya mutu ana zuwa kan hakan Allah ta'ala da shi me yasa kake a ƙona gawarka a ya yadda wannan sabata kai wallahi Allah na tsoron haduwa da kai ne saboda zunubi na Allah ya tafi na gafarta maka na ruwan Allah la mu'aqiba li hukmihi babu wanda ya isa ya warware hukuncin Allah jama'a mun fahimci wannan ko sannan akwai karuwa karuwa ce kare ya zo yana lallabi yana son sa ruwa ta kwaɓe takalminta ta ɗebo masa ruwa ta bashi ya sa Allah ta'ala ya gafarta masa an sayi wannan aikin mutum bishiya ce hadisi yana cikin sahih bukhari ta faɗo akan hanya wani mutum ya zo ya rantse da Allah ya ce sai na kawar da bishiyar nan akan hanyar mutane suka fitar da su Allah ta'ala ya yi masa bisharar cewa shi ma ɗan aljanna ne Allah ya ba shi aljanna ina fata an gane to dukkanin wanda ya zanto yana da zunubi yana kuma da aikin dada sai ya yi masa fatan samun mene aljanna sai a je masa tsoron kuma azabar Allah mana da kusan jama'a an gane wannan ko na'am sannan na ɗaya daga cikin wannan asalin da Imam Ahmad ya gina shine cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ana fadin yaki sai mutane suka dinga wani mutum yana ta yaki yana ta kasa kafirai sabai suka ce in wani dan aljanna ne wani ya shahada manzo Allah ce kalla innahu fin nar dan wuta ne sabai suka dinga wannan duk yakin da yake yi da zubar da jinin kafirai da yake yi dan wuta ne wani sahabi yake yi kuna dinga mishi a baya bayan an gama wannan yakin an tsare shi je je ta karka ya je ya tsira kwari da baka wannan wannan ne shi ne shi kibiya ya soka wa kansa ya kashe kansa da ya dawo sai shi manzon Allah ya gaskiya a sai dan wutan kin da kashe kansa ina fata an gani akwai wanda aka jefa ne yaki shi ma ya ce yaki ya kashe kashe kasari da yawa sabin ya ce o kin shirka ya shahada an kula ban ki shirka ai ko a sai shirka ai shahada manzo Allah ce ina ya nan abuka saboda an yi yaki kafin a raba ganima sai ya dace wani mayafi bargo ne sai ya dauka kafin a raba ganima saboda wannan gululin da yayi Allah ta'ala ya sanya shi cikin wuta kun ga tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san irin wannan wanda a fili ya bayyana mutane cewa wani dan aljanna ne amma ko ba dan aljanna ba dan menene dan mutane dan haka wannan ne ya daga cikin usulin ahlus sunnah wal jamaa ba ma yi kowa kowa ne duk aiki na gari ba ma mata shaida da cewa wani dan aljanna ne sai dai ce muna fatan wani muna fatan muna fatan masa samun rahmar Allah muna kuma jiran tsoron azaban Allah madaukakin sarki jama'a an gane wannan ko na'am wannan hadisi da karanta ya ne cikin kitabul maghazi a cikin sahih bukhari ina fata an gane sannan akwai daya daga cikin sahabiyat wacce take da suna ummul ala ummul ala akwai ɗaya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suna Uthman bin Mab'un Uthman bin Mab'un wanda ya rashin lafiya sai ta jinnarsa a ƙarshe ya mutu shi tana da cewa ya aba sa'i ya kai aba sa'i laqad akramaka Allah hakika Allah ta'ala ya karrama ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana daga wajen ummul ala manzon Allah ya ce da ita wa ma yudriki anna Allah akrama wa ya ba ki labarin cewa Allah ya karrama ki manzon Allah yake wallahi inni la rasulullah ni innan manzon Allah ne wala adri ma yaf'alu bi ni ma ban san ya ga ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam فقالت إذا أم العلاء قلت لا أزكي أحد بعده بذل آية أركب في ولي بواي عثمان بن مظلوم وأنه قولها لبنائي ثم رأت في النوم أن له عين تجري sannan sai mafarki sai ta kwanta ta ga ga wasu idaniyar ruwan suna gudana a ƙarƙashin shi Uthman ibn Mas'ud fa akhbarat rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam labari fa qala zalika amalu mun wa Allah sai ce ai wannan gudan abin da yake yana gudana a ƙarƙashin wannan ƙoramar to aikin sa ne Allah ta'ala yana miki aikin sa a cikin mafarki ina fata an gani annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa babu daya daga cikin ku wanda aikin shi zai masallaci ne shiga aljanna sabai su ce wala anta ya rasulullah hadda kai ya manzon Allah manzon Allah ya ce wala ana har ni illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai kadai idan Allah madaukakin sarki ya lulluɓe ni cikin kansa anan kaga kai wali kai wani kai wani kai ka isa ka ce kai dan aljanna ne ballantana ka ce kare wani certificate na shiga aljanna ballantana ka ce kare wani makullin aljanna anya wannan ba wuce gona da ido bane anya ba ta gonar Allah ba a wannan ga shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace inni la rasulullah wa ma adri ma yuf'alu bi ya faɗi wannan a cikin alqur'ani ne ma ko qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin shi da Allah ta'ala yake ba ki wahayi ki min fawqi sab'i samawat amma bai kuka shi kansa ba shi yasa Allah ta'ala ya ce fala tuzakku anfusakum kada ku riga tsarkake kawunan ku huwa a'lamu biman istaqa Allah shine mafi sanin wanda yake kiyaye dokokin sa ashe anan babu wani wanda ya isa ya sa rai kai tsaye ce shi dan aljanna ne ya mutu a sai dai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ana inda dhanni abdi bi ina nan kamar yadda bawa na ya zaci ni in ya zaci ni ne jin kai da rahama zan gafarta masa haka ne in ya zaci ni ne azaba ne zan azabtar da shi ina fata an gane kuma akwai inda cikin sahabbai da ya zo zai rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi a cikin mutuwa zai mutu mun karanta cikin kitabul ahkamul jana'i yace ya kake jin jikinka yace ya rasulullah ina nan tsakanin fadin samun rahmar Allah da kuma tsoron aljihin tsoron azabar Allah manzon Allah yace babu yadda za a yi abubuwan nan guda hudu su haɗu tare da wani bawa daga cikin bayin Allah ya mutu akan wannan halin ba sai Allah ta'ala ya saka aljanna ashe kun ga babu wani wanda ya isa ya amince wa kansa shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yana cewa dukkanin wanda zai koyi da wani to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu domin rayayye ba a taɓa amince masa ina fata an gane domin raye bai riga ya mutu ba ai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi fa wallahu alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها من ظن التي إنا رنقوا لون درينا شهرين وان بار أبو ثابتة تنتنتا تشي للي تيوتي زي فأيك فأيك الهيري هل سيادم أكالي سدى الجنة ذراع الكيري معناه متوى كلي sai littafi ya rinjaye shi dama ta karin cewa dan mutane sai ya aiki aiki irin na wuta ɗan wuta kuma ya shiga wuta wa inna ahadakum manzo Allah ya kuma lalle ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli an-nar za ka ga yana ta aikata ayyuka irin na wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jara shi ya zama kuka tare shi shiga wuta ne jira da daya fa yasbiqu alayhi kitab sai littafin nan sai ya rinjaye shi fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadkhuluha sai ya aiki irin na aljanna kuka shiga aljanna ashe babu wanda ya sai ya amincewa kansa yace ai mu alhamdulillah ai kam lalle a shi yasa mun kafaji ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum kuma yayi dai a fadin Ali bin Abi Talib kamar da Imam Bukhari ya rawaito a kitabul riqab a cikin sahih Bukhari yana cewa lalle wannan duniyar da kuke ganin ta ta riga ta kwashe kayanta ta juya ga kuma lahira nan ta kin taro yace kowanne ɗaya daga cikin duniya da lahiran nan tana da yaya yace ka zama daga cikin ƴaƴan lahira kada ka zama ko daga cikin ƴaƴan duniya domin a yau aiki ne babu hisabi amma gobe hisabi ne babu aiki النبي صلى الله عليه وسلم هنا فلا وعبد الله بن عباس وعبد بن عمر ina tuni ka zama a duniya kamar bako ko wani ya rufe ke da hanya tun daga wannan ranar yake cewa idza asbahta fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah idan ka wayi gari da safe kada ka tare za ka yi mace haka ne idan kai yammaci kada ka tare za ka yi mace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yin addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah ne jujjuya zukata domin dukkanin zukata jama'a suna nan a tsakanin ɗan yatsun Allah haka hadisin manzon Allah ya faɗa bayna isba'i rahman suna tsakanin ɗan yatsun Allah shi ke juye zuciya yadda ya so to kana roƙin Allah ya Allah ne juye zuciya ka juya zuciya ta akan addinin ka ka tabbatar da ni akan addinin ka اللهم يا مصرف القلوب يا الله كيني نمي صرف زكاتا صرف قلبي على طاعتك ألا تصرف زكاتا أكين لا أدريك أكين بي أدريك نفس عن ذلك wannan yana ɗaya daga cikin asali daga cikin asali na ahlus sunnah wal jama'a sai haka jama'a wannan hukumar kenan mas'ala 36 sai dai mu takaita bayani akan ta amma ba wai dan abin da za a faɗa akan ta ya kare ba kenan a nan wurin jama'a ya zama wajibi a kanmu mu yi kokari na farko mu yi kokari mu gina ibadan akan abubuwa guda uku waɗanda aka tabbatar da cewa su ne nan sharkan karɓan aiki abu na farko shine al-ikhlas tsarkake Allah da ibada kada ya zamto kana son mutane su yarda da kai kuma kana son Allah ya baka lada anan kai shirka Allah ta'ala ba zai karɓi aikin ka ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki yana cewa dukkanin bawana da ya aikata wani aiki sai ya haɗa ni da wani a wurin wannan bautan to ni na gane shi da wanda ya haɗa ni da shi shi ya je ya ba lada man amila amalan أشرك معي فيه غيري تركته وشركه na bashi da wanda ya haɗa da shi a wurin bauta kun ga ikhlasin dole ne shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين Allah ya ce mu ka saukar maka da littafi dan haka ka bauta wa Allah kana mai karkace shi da addinin ka qul ka ce wa mutane inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din ka ce ni Allah ya umarce ni in bauta masa in karkace shi da bauta wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin kuma an umarce ni in zamto farkon musulmi kai qul la a'budu mukhlishan lahu dini Allah ce kai ka faɗa wa mutane ka ce Allah kaɗai zan bautawa kuma shi kaɗai zan tsakace da addini na fa'ajibu ma su min duni to ku kafire ku bautawa abin da kuka so wanda ba Allah ba za ku gani kamar da kai Allah ta'ala ya maka kafire ayi fa'ajibu ma su min duni na farko dai al-islam sai ka tsakace ibada ka ga Allah domin jama'a idan kai aiki da wani ya ji da kai ma aikin banza ne domin al'adar mutane ne idza rafa'uka wa ba'uk in suka daga ka sai su yadda kai kaka su yi mutmuti da kai wa in mada'uka ahalu idan kuma suka yabe ka sai su wulakantar da kai an yabe ka kai aiki don ka faranta musu rai a ƙarshe kuma Allah ta'ala ba zai baka ba zai baka ladan wannan aikin da kai ba ina fata an gane idan kuma ka dogara da su fazalu sai su tabar da kai ya zanto baka da mutum na biyu daga cikin sharuɗin karɓar aiki shine mene bayan ikhlasu sai mene tajridul mutaba'a lin nabiy sallallahu alaihi wasallam tsantsanta yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi nayi nayi bari na bari wa ma atakum rasulu فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا an gane ko wa in tuti'uhu tahtadu tajiri mutaba'a للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيني نأكل سيني نأكل سيني تجري المتابعة أباني ده A'a, ba shi daga ciki. Na'am? Eh wannan wajibi ne ai dama, wannan ai dole ne amma ba shi daga ciki. Yanzu na bada a sani ko ba kawo min ɗaya. Ballan ba ku ba, gobe dai a gudun da an sa, in muka zo kafin masayin jahiliya, lalle sai an ansa wani tambayar za a cigaba da yin karatu, in ko a bada an san nan ba to kuma za a tashi. ina fata a gane in idan ba haka aka ku duka neman ba a je a tambayo ku je ku tambayi malamai ku faɗa muku menene na uku daga cikin sarfin karɓar aiki jama'a an gane wannan ko na'am an gane wannan ko المسألة السابعة والثلاثون مسألة ثلاثين دبقي ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الله أكبر إمام أحمد بن حنبل يشرب السوى مسألة ثلاثين بقي ومن لقي الله بذنبه ذكر وندها إلى الله da wani zunubi da ya aikata da wata mugunyar aiki da ya tsoruta tajibu lahu bihi an wanda wannan aikin ya gadan masa da shiga wuta sa'iban amma yana alhali yana mai tuba zuwa ga Allah ghayra musirrun alaihi ba tare da dogewa akan wannan mummunan aikin da ya aikata ba fa inna Allah yatubu alaihi wa alaihi to lalle Allah madaukakin sarki zai ka tubansa wa yaqbalu tawbata an ibadihi Allah ta'ala yana karɓar tuba daga bayinka wa ya'fu an sayyi'ati kuma yana gafartawa game da zunubai akai na 20 da nawa na 30 da nawa 37 daga cikin usulun amal sunna wal jama'a duk mutumin da ya mutu ya aikata mummunan aiki amma sai ya tuba ana sa ran Allah ta'ala zai gafarta mishi zunubai shi kuma sannan zai sa shi a ina a gidan aljanna ayoyin alqur'ani ga sunan biljik Allah ta'ala ya fi ambata wa cikin Qur'ani ma ambaci wasu daga cikin eh a cikin sura Maryam Allah ta'ala ya magana akan mutanen da suka bijire wa annabawa fa qalatum ba'dhum khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya allati amma illa man taba wa amana wa 'amila salihan فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا sun saba amma sun ta tuba Allah ce sai dai wanda ya tuba kuma ya aikata aiki na gari to waɗannan ana shigar da su aljanna ko ba a zalunta su komi daga cikin ayyukan da suka aikata a cikin suratul furqan Allah madaukakin sarki yana kawo mana sifofi bayan Allah mai rahama daga cikin sifan su ne suna tuba zuwa ga Allah ina fata an gane inda yake wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabiduna rabbihim sujadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بالذي لم تفهم كي جزنا دكذا كذا وانجا ايكا تولنا يلقى أثاما يا قال أستوذ من الجرمة الله إلا من تاب في والبيت وآمن يي إيمان وعمل عملا صالحا ya aikata aiki na gari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan Allah zai jirkita wancan munanan ayyukan su zanto na kirki wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ta'ala ya zanto mai gafara da jin kai wa man taba wanda ya tuba wa amila salihan ya aikata aiki na gari fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle wannan ya tuba zuwa ga wajen Allah tuba يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آية فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ko ina qur'ani na maganin tuba tuba tuba tuba ina fata an gane dan haka jama'a tuba zuwa ga Allah dukkanin mutumin da ya aikata mummunan aiki ya tuba Allah ta rage tuban shi hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba dan kuna aikata zunubai kuna tuba ba da Allah ya halakar da ku gaba ɗayan ya taho da waɗanda za su rike zunubi suna tuba ina fata an gane ashe da aka halitta zunubi shi kan shi da kuke ganin shi akwai wurin da yake zama yakan zama alkhairi idan ya zo ya sa kaɗan sauka da kan layi kaɗan kaɗan goji farda sai gane kai akwai matsala fa ka hango danja sai ka ƙara koma kan hanya sai ka koma ka tuba zuwa ga Allah ka kira kan Qur'ani kana neman lada a wurin Allah kana aikata ayyuka na gari kaga a wannan jami'in ya zama mene alheri din ya zama sharri gare ka tuban da zaka yi zuwa ga Allah kuma Allah zai farin ciki da kai a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana yana farin ciki da tuban bawa sama da mutumin da yawa ya gari ya kai a cikin sahara yana tare da raƙuminsa sai bacci ya kama shi abincinsa da ruwan shansa yana cin wannan raƙumin yana tashi daga bacci sai gare ga rakunin ba ga shi sahara ce iya ganin ka bai tafi ya nemi rakunin da kuma ya raka wannan ne ake jira ne jira mutuwa kadai ke jira ana nan kawai sai ga rakunin ya dawo da kai saboda tsawon farin ciki sai mutumin ne yake cewa kai ya Allah kai ne bawa ne ubangijinka saboda tsarin farin ciki sai Allah manzo Allah yake to Allah ya fi farin ciki da tuwon bawa sama da wannan mutumin da ya tsinci raƙumin shi bayan ya bace a ce inna alam alimi alam tara anna Allah yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shine ne karban tuba daga bayinsa wa ya'fu an sayyi'ati kuma yake yafiya game da munanan ayyuka da kina aikata wa ya'lamu ma taf'alun kuma yana sane da abin da kuke aikatawa ina fata an gane to dan haka jama'a tuba zuwa ga Allah wajibi ne kuma musamman a zamanin da muke ciki wanda kike jini sun yawa matsaloli sun yawa ko ina ta bai ga haramun ka bude tv haramun kana kan hanya haramun kake gani kana masallacin ma sai ka ji haramun babu wani da ka da ka ne da ka tsira sallan sabu haramun sallan mota haramun sallan biro haramun sallan littafi a ko ina dan haka kada ka dauka cewa kai ba za ka tuba zuwa ga Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tuba zuwa ga Allah a kowane yini sama da sau saba'in a wata riwayar sau ɗari a kullum ya waye gari da safe da maraice yana cewa astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai zai ta yin wannan hasso sama da saba'in a wata riwayar kuma sau ɗari in har manzon Allah صلى الله عليه وسلم وأن ألا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ذلك توبا زوا بألا ينمي من غفرته يؤثموني مقبس سنسا من يمتوبا زوا بألا هم يمغفر ألا ما تكسرك من الذنوب جماعة قال أنه كنا وفي أنا نكي وكينا لكم أن واضح بعدها mu yi kokari ba tun iyawa mai da tuba zuwa ga Allah a kullum saboda idan mutuwa ta same ka sai ka zama daga cikin waɗanda suke sun tuba Allah kuma ya karɓi tuban su zai saka gidan aljanna Allah ta'ala ka dakatar da mu wanda insha Allah ta'ala anan za mu takaita da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya sani tare a cikin lada na'am na'am na'am sai shi ne kace ɗayan sai gobe za a kawo a sanin in kuma ba kawo ba ba karatu misali da mun gama mukaddima an ba kawo an sa sai a tashi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره اللهم انا نعوذ بك بوجهك الكريم من الرياء والسمعه اللهم انا نعوذ بك بوجهك الكريم من الرياء والسمعه اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بأعمالنا وجه غيرك اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بأعمالنا وجه غيرك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم قض عنا حوائجنا اللهم قض عنا حوائجنا اللهم قض عنا حوائجنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ya daidaita a tsaye hatta ya kula Allahu akbar ya ce Allahu akbar ma'ana bayan ya dago daga rukun yayin zai ce sami Allahu liman hamida har ya miƙe tsaye ya daidaita a tsaye ya faɗa abin da yake faɗa cikin addu'o'in da muka yi bayanin su baya thumma yaqulu Allahu akbar sannan sai ya ce Allahu akbar thumma yasjudu sannan ya tafi sujuda an gane ko akwai wani hadisin da yake nuna yana tafiya da sujuda ko wannan kuma yana nuna yana yin kabbara a tsaye sannan ya tafi ina ya tafi sujuda ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله yayi sujuda har sai mahadar gabansa sun natsu ma'ana a cikin sujuda din nan kowace gaba ta gama tsayawa duk a cikin sujuda wa kana idza arada an yasjuda annabi ya kasance wannan wani hadisin daban kenan banda wancan ya kasance idan yayi nufin yayi sujuda kabbara yakan yi kabbara wa yujafi yadayhi an jambayhi ya nesantar da hannayensa an jambaihi ga barin hakarkarinsa guda biyu sun mara sudu sannan sai ya sujira sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada wani lokacin yana daga hannu idza sajada idan yayi nufin yin sujuda ba wai idan yayi sujuda ba idan zai tafi sujada bayan ya dago sunan Allah wal mana ida rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa baraka alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ba duk yana tsaye ba to zai tafi sujada sai ya ne sai ya daga hannu haka Allahu akbar ya sauke sannan sai tafi sujada kun fahimta da kyau to sai dai shi wannan daga hannun ba kowane lokaci ba dan ya ce a hayana wa kana a hayanan yarfa yadayhi idza sajada wani lokaci yakan daga hannayensa biyu idan yayi nufin yin sujada الخرور إلى السجود على اليدين malai ce alkhururu ila sujudi faduwa zuwa ga yin sujada alal yadaini akan hannaye me ya kamata ya fara zuwa lokacin da za ka tafi sujada shin goyoyinka ne ya kamata ka fara gabatarwa ko kuma hannayenka sai malam yayi matashiyar magana da cewa alkhururu ila sujudi alal yadaini yayin da mutum zai fada zuwa ga sujada zai fada ne akan hannayensa guda biyu ma'ana hannaye su fara zuwa kafin gwiwoyi su biyo bayan su wa kana yad'u yadayhi ala al-ardi qabla rukubatayhi annabi ya kasance yana dora hannayensa guda biyu akan kasa qabla rukubatayhi tin kafin gwiwoyinsa wannan hadisi ibnu kuzaima ya rawaito da kuma addar qutni da hakim wa sahahahu imam al-hakim ya ce hadisi ne sahihi wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya dace da hakim wajen hukunta hadisin da cewa sahihi ne wa ma aradahu min al-hadith la yasih bala yace hadisin da yake karo da wannan bai inganta ba hadisin da yake karo da wannan shine wanda yake nuna cewa ana fara kai gwiwa kafin hannaye albani ce to wannan bai inganta ba amma da ku wa kad kana bihi malik imam malik ya bada fatawa da wannan hadisi na fara kai hannaye sannan ne sannan gwiwa wa an ahmad nahu haka imam ahmad kwatan kwatan maganar malik daga wajensa kama fi tahqiqi kamar da yake cikin littafin at-tahqiq ibn al-jawzi na imam ibn al-jawzi wa qad rawa al-mirwazi fi masairihi bi sanadin sahihin an al-imam al-awza'i qala haka imam al-mirwazi ya ruwaito cikin masail dinsa daga al-imam al-awza'i shi imam al-awza'i qala yace adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim na riski mutane idan ya ce mutane ba gama garin mutane ba ya yi wannan su yana nufin malamai kamar yadda da maliki ce na riski mutane a cikin motsa yana nufin malaman madina ba wai kowa da kowa ba dan ba da hukuncin addini daga wajen awam gama gari wannan su yayi suke a cikin gari ba a daukan addini wajen su da haka idan sun ce mutane suna nufin malamai dan saboda kamar su ne kulasa din bani adam idan aka ce kayi samarais na bani adam su wane ne banu adam sai ka cewa malamai al'ulama malamai da masu kokowar zama malamai amma sauran kawai yayi wannan matukar mutum ba malami ba kuma baya kokowar zuwa zama malami baya zuwa inda ake karatu ai duk kullun yayi magana sai ka tiyaran sa ko tafiya ya akan titi sai ka tiyaran sa duk abin da zai farna ne saboda shi ba mai karatu ba kuma baya zuwa inda ake karatu kawai ya gaji addini shi rai idan kuke sai ka ci cin gyaran sa imam al-auza'i yace adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim na riski mutane yana nufin na riski malamai cikin tabi'ai da cikin sahabbai haka duk suke yad'una aydiyahum qabla rukabihim suna gabatar da aydiyahum hannayensu qabla rukabihim tun kafin su gabatar da gwiwoyinsu yana nufin idan sun zo yin sujada to wannan abu da Sheikh Albani ya kai gare shi wato shi ne abin da waɗannan hadisai da yake ingantattu hadisai suke nunawa mutum ya fara kai hannu wajen yin sujada kafin ya kai ne gwiwa amma idan ka duba cikin littafin zadul ma'ad ya da kar ibad ibn al-qayyim ya yi doguwar magana wajen sai ka fara kai gwiwa sannan ka fara kai hannu sannan goshi shi ibn al-qayyim abin da yake gani kenan da ka tashi yin sujada sai gwiwa ta fara zuwa sannan sai hannu sannan sai ne sai goshi in ka tashi dagowa kuma goshi zai fara dagowa sannan hannu sannan kuma gwiwa ya yi dogon bayani a kai wannan kuma ijtihadin sa galibin malaman kasar saudiya sun yi bin ba da haka suka tafi kuma an barka bin wasaini do haka suka tafi wani abu da ya kamata mu sani shine galibi idan shekul islam ibnu taymiya ko ibnu al-qayyim suka tafi kan mas'ala to za ka samu malaman saudiya sun fita tafiya akan nan gurin to kuma gaskiya ibnu al-qayyim da ibnu taymiya ba wai ba a ce ba malamai bane ba malamai ne na a zo a gani a fannin ilimi daban-daban sabba ba ta ce malami baya kuskure ba kuma an fahimta ko kuma galibi idan ka ga an samu sabani kan abin da yake yusuful ijtihad to shike na wannan kuma sai da ba kowa hanzari ba za ka zo ka same su ka ce dole sai ka fara kai hannu kafin gwiwa ba an fahimta ko tunda wancan matsala ce da aka gina ta kan ijtihadi makara idan mutum ya dace da gaskiya yana da lada biyu in ya kuskure fa yana da lada ɗaya sallarsa dai ba ta lalace ba wanda ya bi kuma ijtihadin sa kuma shi ma haka gurgudan dai idan aka ce ijtihadi ya ta bamban har guda biyu to wanda kaga zuciyarka ta fana tsuwa gare ka kabi ba za a ce kai kuskure ba sai dai in dalilai sun bayyana to dalilin da kai ka fana tsuwa akan yafi karfi to ya zama wajibi ka rufe nama dalili ba wai za ka rufe ba dan wani ya rike wannan dalilin an fahimta ku wa kana ya'muru bi zalika annabi ya kasance yana yin umarni da haka fa yaqulu sai ka ji ya ce idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru idan ɗayanku zai yi sujuda kar ya durkusa kamar yadda rakumi ke durkusawa ya ne kuma yake durkusawa kenan me yake fara kaiwa gwiwa gwiwa yake fara kaiwa to sai annabi ce karka yi kamar da kuma yake yi an fahimta ko su kuma sai suka fahimci cewa tsakanin kafafun gaba da na baya wannan ya kuma yake fara saukewa to sai suka ce fala ya buruk kama ya burukul ba'iru wato kar ka fara yin abin da lakumi ke dan yanzu kai idan an ce da kafafunka da hannunka wani na gaba wani na baya to shine ijtihadin suka ce annabi ya hana ka fara kai hannu dan rakumin ya tashi kafafun gaba yake fara kaiwa su kuma dan suka ce a annabi baya magana akan kafar gaba ko kafar baya yana magana akan gwiwa ne saboda haka kar ka kai gwiwa kamar da rakumi yake ne yake kai gwiwa to amma da an kara hadin su sai ce wal yaba'a yadayhi qabla rukubatayhi lallai ne sujuda ya ka fara gabatar da hannayensa kafin ne kafin gwiwoyinsa wannan hadisi ko imam abu daud ya ruwaito mutamman fil fawaid wan nasa'i fi sughra haka imam an-nasa'i a cikin sunan sughra wal kubra da sunan kubra musawwar fi jami'atul malik abdul aziz fi makka bi sanadin sahih hadisi ya ruwaito shi da sanadi sahihi wa sahahahu abdul haq fil ahkam al-kubra haka abdul haq ya inganta cikin littafin sa al-ahkam al-kubra وقال في كتاب التهجد يفدا اتكل لتاف التهجد يكي انه احسن اسنادا من الذي قبله وان حديث يا في كاون سندي كما ده وند yake kafin sa yani abin da yake nufi hadith wa'il al-mu'arid lahu yana nufin hadisin wa'il ibn hujr wanda yake yayi fito na fito da wannan hadisi wato wancan hadisin da yake cewa a fara kai gwiwa shi yace a wannan ya fi karfi بل هذا ما مخالفته لهذا الحديث الصحيح والذي قبله لا يصح من قبل اسناده malaki tare da cewa shi wancan hadisin ba ya saba wa wannan wanda muke magana akai tare da haka shi kadai in mun bin shi ma sanadin sa bai inganta ba wa kazalika ma fi ma'ana haka duk hadisin da yazo cikin ma'anarsa wanda yake cewa duk wani hadisi da ka gani inji albani wanda yake nuna a fara kai gwiwa kafin hannu to duk ba su inganta ba kama bayyanta hu fil da'ifa kamar yadda na bayyana hakan a cikin littafin silsilatul ahadithu da'ifa karkashin hadisi na 929 wal irwa aka na bayyana hakan cikin littafin irwaul ghalil karkashin hadisi na 357 sai albani ya riga ya binciken sa da wannan hadisi yake duk ba su inganta ba واعلم ان وجه مخالفه البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه albani yake cewa ka sani cewa abin fuskar da zaka bi ka saba ma raƙumi dan shi raƙumi wato biyo bane dai kan da ruku batai wato mutum zai sanya hannayensa ne kafin guyoyinsa saboda mai huwa annal bayar domin shi raƙumi ya bau awwala ma ya bau ruku batai farkon abin da yake fara sawa akan kasa shine guyoyinsa wa huma fi yadayhi gwiwoyinsa kuma suna hannayensa idan an ce hanna kuma hannayensa kuma kafafun gaba kenan ko kama fi lisan al-arab kamar yadda yake cikin littafin lisan al-arab na ibn na ibn al-manzur al-ifriti wa ghairihi da wannan sanin kutubin lugha daga cikin littafin lugha wa dakara mithlahu at-tahawi haka al-imam at-tahawi ya ambaci kwatan kwatin haka fi mushkil al-athar a cikin littafin sa mushkil al-athar wannan littafi ne mai kyau wa sharh ma'an al-athar da kuma littafin sharh ma'an al-athar dun littafai ne na al-imam at-tahawi وكذا الإمام القاسم السرقسطي ko السرقسي ko السرقسي ko السرقسي رحمه الله فيما يفعل هذا فإنه روى في غريب الحديث يا رويته أتكلم لتاسم غريب الحديث غريب الحديث wato littafi ne wanda yake kulawa da fassara kalmomi masu wahala da suka zo cikin hadisan annabi a wannan babin malamai sun yi wallafa daban-daban daga cikin su shi wannan malami cikin littafin sa garibul hadith ha kuma akwai ibn al-asir shi ma da littafin garibul hadith wanda juz'i biyar ko shida shi ma duk wani hadisi da ya kawo kalma mai wuya idan ka ji sai ka buɗa sai ka gama alaka a larabci wannan kuma malamai suka yi hidima wa hadisin annabi ta wannan babin kadai to irin wannan littafin za su taimaka a ɗalibi ko mai karantarwa saboda idan ka